بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القدب المختومين وبرزق المحمدية وقدم الأطابي الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشب الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. آه يجي ولن تنكم باي كدنكم. yana waila haza to zuwa ga wannan ne waila haza ma'ana zuwa ga wannan ma'anan ne ashara ammuhu al-abbas ammun manzala abbas ya nuni radiyallahu anhu Allah ya da shi radiyallahu ta'ala anhu ya da Allah tabbata a gare shi ai su kala inda yace ya rasulullah ya annabi Allah ne uhibbu an amda ka ina ina son ni ina son in yabe ka kala sai manzo Allah ya ce mai kul faɗi duk abin da kake so a cikin yabona la ya fuddullahu faga ka Allah ya sa bakin ka yi wawulo kar Allah ya sa bakin ka yi wawulo mana kar Allah ya sa hakorin ka yi zube ko kwaya da faqala sai ya ce min qabli hadin ta fi zilali wa fi mustawdain haythu yusaful waragu mahabbata albilad la basharun anta wala mudghatun wala laqu bal nurfatin tarkabu safina wa qad anjama nasaran wa ahlahu algharqu فأنت نار الخليل مقتسما تجول فيها ولا تتاتلكم تنقل من سل من صلب إلى رحم أو نسكك من سالب إلى رحم زمض عالم بدا دبقو حتى سوى بيتك المهيمن من خندف ألياء ألياء تاتها النطق أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاقت من نورك الأفق وتنسك بنورك ونارت وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي وفي النور وسبل الرشاد نخترق أرشد سبع دباق سبع دباق منتهيا وستة تحت الجلال تحت الجلال تسبق صلى عليك الإله صلى عليك الإله دائمة عديد خلقك عديد خلق وكل ما ندعو بسم الله الرحمن الرحيم yace min kabli ha tun kafin halitta ya rasulullahi tun kafin Allah ya haɗu sa littafin ka kai tsarki ka tsarkaka ka jaɗaɗa iddilali a cikin inoyin aljanna wa fi mustaudain kai tsarki ka tsarkaka a wajajen ajiyan nan wajen da Allah ya ajiye ka a tsatson annabi Adam haisu a wajen nan da yusuful waraku ake ɗamfara ganyen itaciya ma'ana lokacin da tufafin annabi adam da wa suka wani jikinsu ai ganyen itace suka kuma suna suna sanyawa a jikinsu domin ya zama musu sutura shi ne ma'anan yuksaful waraku ake ɗanfara ganyen itaciya tun a lokacin kake tsarkakakke tsaftatacciya rasulallah sun mahabbatar bila da to bayan nan kuma sai ka sauka a garuruwa tunda ai daga nan annabi adam allah ya sauke shi ne kuma a ƙasa a lokacin labasharun an ta kai ba ba kana matsayin mutum ba ne tunda ba kana zahiri ne a zahiri kamar yadda dan adam yake ba wala mudgatun ba kuma kana matsayin gudan tsoka ba ne ba wala alaku ba kuma kana matsayin gudan jini ba ne ba a wannan halin bal nutfatan a kana matsayin digo ne na na ruwan halitta tarkabu safina wanda kake hawa jirgin ruwa tare da annabi nuhu kenan nan ya kuma yana magana ne akan kowa lokacin da Allah ya saka ainihin hasken alaihi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi nuhu bal nutfatan kana matsayin dugon dugon ruwan halitta tarkabu safina wanda kake hawa jirgin ruwa wa kad aljama nasaran wa ahlahul garaku wa kad aljama garaku hakika lokacin dilmiyewa ya sanya linzami ga nasaran gunkin nan nasar wa ahlahu da kuma masu bautar gunkin nan nasaru mutanen da ke bautan gunkin nasarotin nan da su da su da nasarar gunkin da mutanen duk ruwa ya kawo musu ya zame musu ya yi musu linzami yana neman halakar da su a lokacin kai kana bayan annabi nuhu alaika salatu wassalam to bayan nan waratta sai ka gangare mawa ka gangare mawa narar khalili wutar nan ta annabi ibrahim sai ka koma ma'ana tsatson ka da hasken ka sai koma tsatson annabi ibrahim mokuta ta man kana abin boyewa a tsatson annabi ibrahim ta durifiya kana gewayawa kana zagayawa cikin wutan nan ta annabi ibrahim walasta ta hasar ko kuma baka zamanto kana konewa ba baka zamanto kana konewa ba lokacin da Allah ya aka jefa annabi Isma'il a annabi Ibrahim wuta to kana bayan shi a lokacin tunkadu ana ciratar ana ta ciratar da kai ana cira ciratar ka ana ciratar ka min sulbin daga wannan tsatso a wani nuskar min salabin ko min salibin duk a akwai nuskokin da ke zuwa haka min sulbin daga wannan tsatso ila rahimi zuwa ga wannan mahaifa idan ma ba alamun idan wasu jama'ar sun wuce ba da ba ku sai wasu jama'ar kuma su sake bayyana kai dai kana nan ana ciratar da kai daga wancan tsatso mai tsarki zuwa wancan mahaifa mai tsarki ya rasulullah hatta tawa bai takal muhaiminu hatta tawa hatta ihitawa al muhaiminu har dai Allah ya tattare gidanka ya tattare maka inda za a tatawar muhammadu bai taka har Allah ya tattare gidanka ma'ana inda za a haife ka min khiddafa daga matan nan da ake kira khiddafu alliya a wanda take madaukaki khiddafu ita ce yar Ilyas ita ce matar Ilyas cikin kakanna nabi akwai Ilyas to ita khiddafu din ita ce matar shi Ilyas Laraba suna cewa duk wanda khiddafu ta haifa sai ya zama madaukaki ana buga misali da ita to shine min khiddafa daga matan nan khiddafu aliya a maɗaukakiya wanda ta hata hannu duku duka mataye ma abota ɗaura tsammara suna ƙasan dafu ne saboda ai ita ce kakaka a wannan zamanin ya rasulallah a Iliyasu da cikin kakan annabi ba annabi Iliyasu ba akwai Iliyasu in kuka ɗauki na saman nan ta annabi kafin ku je can kan Adnan akwai Iliyasu ba ba wancan ba wancan Iliyasu bane ba to ita dafu din matan shi Iliyasu ne to ta fi dukkan matan zamanin ta ɗaukaka a wannan lokaci. Wa an ta kai ya Rasulallah lamma wuri ta yayin da aka haife ka. A sharkatin larabu ƙasa ta yi haske. Wada al'ufu kusasanni sun yi haske sun yi sheƙi da walwali min dorika daga hasken ka ya Rasulallah. Fana mu fi zalika biya imu ma wanda muke matsayin zuriyar da muka fito daga gare ka muna tare da zuriyar da ta fito daga gidan da ka fito shi za ka biya mu muna cikin wannan hasken wafin nuri muna cikin wannan haske wasu wulan rashadi na khtaribu wa na khtaribu muna keta su wulan rashadi hanyoyi na shirya duk inda muka biyo muna biyowa ta hanyoyi ne na shirya ma'ana waɗanda suka yi keta da waɗanda suka yi iyaye mu dukkanin su shiryayyun mutane ne babu fatanci a cikin a rashta ka hausa ba a tsibaki rufi bakwai na sama muntahiyan kana ne tikewa zuwa magana tikewa zuwa fadar Allah wa sirta ka tafi ta hakan jalali karkashin buwaya da girma ta tafi kana ta kamshi kana tashi kamshi ya rasulullah sallallahu alaihi wa ilahu Allah ila mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya salati a gare ka da'imatan salati da wamamiya ali da khalqi ali da khalqi yawan halittun da Allah ya yi yawan halittun da Allah ya yi yawan Allah ya maka salati yawan adadin halittun da Allah ya halitta wa kullama na ɗagu da kuma adadin zantukan da duk wata kalma da suka furta da yawansu da kuma yawan kalmar da za su furta ta yin magana ta dukkanin abin da wani mai abin halitta zai furta to Allah ya maka salati adadin wannan yawan jama'a da kuma yawan kalmomin da suke furtawa. Ala shari'u mai sharhi ya ce, fa saha haza idan wannan baitin suka sun inganta min jihatin na kare ta bangaren shiratowa ma'ana ta bangaren isra'i to yi ayyudu sihatuhu yana kuma yi ayyudu sihatuhu yana yana karfafa yana karfafa ingancin wannan baitin ma akhrajahu Abdul Razzaqi abinda Abdul Razzaqi ya fitar da shi fi musnadihi a cikin musnad nashi bi sanadin mustaqimin da isnadi tabbatacce tsayayye yana hadisi Jabir daga hadisin Jabir kale ce kulti ya Rasulullah nace ya annabin Allah akhbirni ba ni labari bi awwal shay'in da farkon wani abu khalaqahu Allah da Allah ya halice shi kabalin ashiya kafin ya halici komai kala sai ce ya jabiru ya jabiru inna Allah Allah madaukakin sarki alaka ya halicci nura nabi ka hasken annabin ka kabal ashiya kafin ya halicci dukkan komai illoli daga hasken shi fada da zalika nura sai Allah ya sanya wannan haske ya duru yana kewayawa haisu ya sha'u inda haisu ya sha'u Allah ta'ala inda Allah ya so bil qudrati da qudrar Allah yana kewayawa shi haske yana kewayawa da qudrar Allah a inda Allah din ya so ولم يكن في ذلك الوقت لهم باله المحفوظ او ان لوكشن ولا قلم ko alƙalamin kudura wala jannatin ko aljanna wala narun ko wuta wala malakun ko mala'ika wala sama'un ko sama wala ardun ko ƙasa wala shamsun ko rana wala kamarun ko wata wala jinniyun babu wani aljani wala insiyu ko wani mutum duk waɗannan babu su a lokacin nan fala ma arada Allah yayin da Allah ya nufi ta'ala mara gaskiya ya kalkal hamka ya halitta halitta a sama zalika nura sai raba wannan hasken arba'ata ajzain gida hudu fa khalaqa min al-juz'i al-awwali al-qalama sai ya rinci al-qalamin gudura daga kashin farko من الثاني اللوحة يعلج لوه المحفوظ للعسكي نبيو ومن الثالث العرش يعلج على العرش للعسكي نوكو ثم قسم الجزء الرابع في ساجي كرن كسا كشي نوكو كما أربعة أجزاء جزا هدو فخلق من ال... من الجزء الأول حملة العرش يعلج مدوكا العرش للجزء انفركو ومن الثاني الكرسي يعلج الكرسي للعسكي الجزء نبيو ومن الثالث باقي الملائكة يعلج صورة ملائكو لقرقوهم هسكي نوكو ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء أجزاء يساكر من كشي نن أكو كشي نن هدو يساكر باش كده هدو فخلق من الأول السماوات يكه لجسمي da kashin farko minan wa minan sanil ardi ne ya halici kasai daga kashi da biyu wa minan salisul jannata wa minan salisul jannata ya halici aljanna daga kashi na uku wannan daga wuta sun maka saman rabiya sai nan ya sake raba hasken nan na na hudu arba'ata ajza'in gida hudu dai har ila yau fa khalaqa min al-awwal nura absar al-mu'minina ya lisafkan hasken gannai na mu'minai haske na gani na mu'minai wa min as-sani daga haske na biyu kuma nura qulubi ma hasken zukatan su wahiyal ma'rifatu billahi shine sanin Allah wa min as-salisa haske na uku kuma nura unsihim hasken tauhidin su shine ɗaya bi kewan su wa tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine tauhidin nan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hadisi karanta ne zuwa ƙarshen hadisi mafihi dulin hadisin ya hadisin yana da tsawo akwai tsawo sosai a cikin wannan hadisi wani ne da gare shi ne yi uka zo annahu sallallahu alaihi wasallam za a riki cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam aslu aslu sa'ir mukawwana shine asalin dukkanin sauran ababen samarwa ababen halittar da Allah ya halitta وفي البداية والنهاية للحافظ بن كثير يا زو أتكلم لتاجن البداية والنهاية نبى بما لمن تاريخ نقوم بما لمن حديث وبما لمن تفسير شين ابن كثير الدمشق بسنده يا بسنده من سنده شي في قصة إسلام سواد بن كارم شكل سستر مسلم تر صحابة النبي سواد ابن كارم أنه أنشد بين يديه صلى الله عليه وسلم kawai bin karibin ya sabu waka ya sabu baitukan waka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu wa annaka ma'munun ala kulli zahiri wa annaka annal mursalina wasilatan ila allahi yabna al-akramin la fa'ili وبرنا بما ياتيك يا خير مرسل وان كان فيما جاء فيما جاء شيب شيب الزوائد شيب الزوائد وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد ابن قاربي يتي فاشت na tabbata أن الله Allah la rabba babu wani ubangiji gairu ba shi ba babu wani ubangiji da ba shi ba wa annaka na shaida kai dinnan ma'amunun abin amincewa ne ala kulli jahil dukkan wani abin da ba ma gani duk abin da ya fako a gare mu ka ba mu labari mun aminta mun yadda kai abin amincewa ne akan dukkan wani abin da ya fakaki وأنك أن المرسلين ناس الشهيد أنا ثبت الكيني ما في كساتهم كيني ما في كساتهم منزنيكم أي منزني وسيلة آنوا إلى الله إزواج الله كيني ما في كساتهم منزني آننتوا إزواج الله يبنى الأكرمي أكرمين يا تمن يمتاني على أطاي جودة كيف أركاكا فمر فمرنا ka umarce mu bi ma atika da abin da yake zauki maka na wahayi ya khayar mursalin ya man fificin abin aikowa wa in kana fi ma ja a koda ko cikin abin da zai zo din daga wajen Allah shaibul zawaidi akwai yin furfura ta kai kawuna za su furfura saboda wahala da ke ciki to dai mun yadda ka umarce mu da duk abin da Allah ya umarce ka da shi wa kulli shafi'a ka zame mun mai ceto yau mala zu shafa'ati ranar da babu wani mai ceto cewa ka in ba kai ba bi mugunin kuma babu wani mai ceto wa kulli shafi'an ka zame mun mai ceto yau mala zu shafa'ati ranar da babu wani mai ceto bi mugunin wanda zai tsaya ya wadatar an sawadi min karibin daga wannan bawan da ke yabonka mai suna sawadi dan karibu siwaka in ba kai ba ba wani mai ceto a wannan rana muna tare فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan tsarin ne wannan bai ce ce sir tafi fi kaumi ga cikin jama'a kawai kula da shi da kaje ka rera wannan waka fi ma cikin su wa haza wannan maganar takbirun min shari tabbatarwa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halaccin waka da zuwa a yada ta inda yaban annabi ne وهو لا يسكت عن باطنه النبي بي شغوا كاب اللي كبر نادا ابو عزيزي بني النبي بني تبتر دشي با ولا يكروا عليه بي تبتروا اكاي ففهم كفهم شو wannan وفيه انما ا وفيه اكي wannan littafi dai na ibnu kasir na ibnu kasir البدايه والنهايه ما ان وفي عندما اورد ايه قصه موسى وهارون a lokacin da ya zo da ya kawo ayanan da take kawo kisan Musa da Haruna ila kauli ya zuwa inda Allah yake cewa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama ta ta yarauci dukan komai fasta aktubu halil ladina yattaquna da sanu zan wajabta ta da sanu zan wajabta ta ga waɗanda suke jin tsoron Allah wa yutuna zakka da suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna waɗannan da suke yin imani da ayoyin waɗannan da suke yin imani da ayoyin mu الذين waɗannan da ya tabi unar rasulan nabiyyar ummiya waɗanda suke bin annabin nan manzan nan ba uwa annabin nan manzan nan ko manzan nan annabin nan ba uwa ma'ana wanda bai rubutu bai karatu al'ayata dai zuwa ƙarshen aya kada cewa ha za fi tanwihin a cikin wannan akwai ɗaukaka darajar ɗaukaka ambato da zikir muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ambacin annabi mai jira da aminci tabbata gare shi wa ummati da al'ummar shi min Allah daga wajen Allah ne Musa alayhi salam ya ambata ma annabi Musa aminci Allah tabbata gare shi fi jumlati ma na jahu kuma cikin cikin jumla abinda Allah ya ganawa da annabi Musa da shi wa alamu ya sanar da shi wa atla'ahu alayhi ya tsinkayar da shi akan shi Allah ya ce wa kar takallamna ala hadhihi al-ayati yace mun yi magana akan wannan aya kuma ba da da abin da ke bayan ta tafsiri a cikin littafin na tafsiri a cikin littafin mu na tafsiri sai yana littafi na tafsiri bima fi kifayatun daga abin da suwa tana cikin shi wa muqni'un abin da ke wadatarwa wanda la alhamdu godiya ta tabbata ga Allah wal minna da baiwa wala ka mun magana a cikin akan wannan ayar mai son ya ga mai muka ce sai koma tafsirin mu da muka rubuta shi ibnu kathir yake wannan magana وقال قتادة من قتادة يشي قال موسى موسى يشي يا ربي يا أبنجي أجد إنا غني إنا سامو أجد إنا سامو في الأرواي أتكي لو أولك أدلك أن كواني نو كنت وكنتنا أمة إنا سامو سفر وصال أمة خير أمة مسيفيتي الأمة أخرجت وداك تتر للناس كمتاني ya amuruna suna umarni bil ma'rufi da kyakkyawa yana hauna wa yana hauna suna hani anil munkari daga mummuna rabbi ij'alhum ummati ya Allah ka sanya su zama al'umma ta kala sai ce tilka ummatu ahmada waɗannan al'ummar ahsida ahmadu ne kala rabbi sai Musa ya ce ubangiji ni ni lalle ni a jirgin ina samu fil alwayi a cikin allona nan da gaban ummatan wata al'umma humul akhiruna sune na karshe fil khalqi a wajen halitta as-sabiquna sune marigaya fi dukhul jannati wajen shiga aljanna a karshe wajen sune wajen halitta amma wajen shiga aljanna sune na farko rabbi ja'alhum ummati Allah kamar da su zama al'umma ta ne kala ce tilka ummat tilka ummatu ahmada wadannan al'ummar si da ahmadu ne kala sai ce rabbi ya ubangiji inni ajil fil alwahi ina samu a cikin allunan da ka bani ummatan wasu al'umma ana jiluhum littattafan su sai su dore mu a kirazan su suke su suna haddace littattafan su ya qara'una suna karanta ta ta hanyar hadda wa kana man qablahum wannan suka kasance kafin su kuwa ya karahuna kitabun suna karanta littafin su ne nazarin ta hanyar dubawa ba za iya haddacewa hatta idza rafa'uha har idan idan suka dauka dauke ta daga gaban su lam yafazuha ba za su iya haddace ta ba lam yafazu shay'an ba za su haddace komai ba lam ya'rifu ba za su san komai ba amma su ko na al'umma kin littattafan su na cikin kirazan su wannan la azahum a hadakum wa inna Allah hadakum lalle Allah ya baku ayyatu al'ummatu ya ku wadannan al'umma min al-hibz na daga hadda shay'an wani abin da lam yuti adam bai bai wani ba min al'ummi na daga al'ummomi qala sai ce rabbi ya ubangiji al'ummati kamar da wadannan al'umman masu wannan kaifin hadda al'umma ta qala sai ce tilka ummatu ahmad wannan tilka wannan al'ummar sida ahmadu ne Kala ya ce, Rabbi, ya Ubangiji, in ni a jirgin alwaye ina samun a cikin attaura, aduna attaura da ka bani, ummatan akwai al'umma yi minuna bil kitabil awwal wanda suke yin littafi imani da littafin farko, wa bil kitabil akhir da littafi na ƙarshe. Wa yuqatiluna futulan dalalati kuma suna yakar kowane irin nau'i na bata. Hatta yuqatilu al'awara sai sun yaƙi mai ido ɗayan na wato shine dujan. Sai sun yaƙi dujan mai ido ɗayan nan alkazab babban makalicin nan faj'alhum ummati ka sanya su al'umma na kare ce tilka ummatu ahmad al'ummati da ahmadu ne kale ce rabbi ya ubangiji na inni ajidu lalle ina samu fil alwayi a cikin allunan nan da ka bani na at-taura ina samu ummatan wata al'umma sadaqatuhum sadaqokin su ya kununa hasuna cinye kayan su ne bi hudu ne a cikin su wa yi jaruna ala sannan kuma a ba su lada na kula ji na kun ana ji yawata yawwa ga kamar na gan network ne na'am yace kala yace rabbi kala yace tilka umma na'am kala wannan Musa ce rabbi ya ubangiji inni ajin fil arwahi ina samu a cikin allana at-taura ummatan wasa al'umma sadaqa su sadaqokin su ya kununa suna cinye kayan su fi buduni ma cikunan su wayujaruna kuma a basu lada alaiha akan tawakkana min man qablahum wanda su yake waɗanda suka kafu su sun kasance idza tasaddaqa bi sadakati idan za su yi sadaka da wata sadaka idan ta sadaka bi sadakati in yi suka yi sadaka da wata sadaka fa ko bila in dai an karɓi sadakar to ba asallahu alaiha nara Allah zai aiko wuta ne fa aka rata wuta da cinye wannan sadaka wa in ruddat alaihi in ko aka mayar mai to rikat sai a bata ne fata akula hasi ba usi da gobin dawa zakoki su cinye wannan sadaka wa tsaira da wa tsairu da tsuntsaye da tsuntsaye wa inna Allah akhadha sadaqatihim su ko na al'umma Allah ya karbi sadakar su min ganihim daga mawadacin su da fakirihim a baiwa matalauci daga cikin su qala yace rabbi ubangiji na ij'al ummati ka sanya su al'umma na qala ce tilka ummatu ahmada wannan al'umma si da ahmadu ne qala sai sake ce rabbi ya ubangiji qala yace rabbi ya ubangiji inni ajil fil alwa ina zama cikin allan allan allan na at-taura ummata mata al'umma idza hamma ahaduhum in dayan sai himmatu bi hasanatin da kyau su tsana aiki aikata kyakkyawan aiki summa lam ya'mal hasan nan bi aikata ta ba kutibat lahu hasanatan za rubuta mai kyakkyawan aiki kyakkyawa fa in amila in ko ya aikata kutibat lahu asharan za rubuta mai goma amsalu a kutan gwacin ta kala sai ce za hamma za a kala sai ce rabbi ubangiji na inni ajidu fil alwahi ina gani ina samu a cikin attaura alluna attaura da kabani ummatan wasu al'umma idza hamma adum in dai sai himmatu bi hasanatin dan aikata kyakkyawa kuma lam ya amala sannan bai aikata ta ba ko te ba lahu za a rubuta a gare shi hasanatan kyakkyawa fa in amila idan ko ya aikata ta ko te ba lahu za a rubuta a gare shi ashiru amsaliya goma irinta ila sab'i mi'atin ila sab'i mi'at bi ijna zuwa ninki 700 qala rabbi ja'alhum ummati ya Allah ka sanya su zama al'umma na qala ji ce tilka ummatu ahmad wannan al'umma si da ahmad ne qala rabbi ji ce ya ubangiji inni azrifi alwa ina samu a cikin at-taura ummatan wata al'umma hum humul mush humul mushaffaquna al-mashfu'u lahum su humul mushaffa'una su kansu masu yin ceto ne za a ba su ceto al mashfu'u lahum kuma su ma ababan ceta ne in Allah an aka cece su su ma za a ba su ceto wannan al'umma fajalun ummati ka sanya su al'umma na kala ce tilka ummatu ahmada wannan al'ummar tilka ummatu ahmad wannan al'ummar si da ahmadu ne kala katada sai malam katada yace fa zakara lana sai ya ambata mana annan Musa cewa annabi Musa alaihi salam aminci sabata gare shi na bazal alwaha a wannan halin ma sai da ya jefar da alunan nan wa kala ce Allahumma ya Allah ja'al Allahumma ja'alni ya Allah ka sanya ni min ummati Ahmad ga wannan al'umma ta sida Ahmad wannan malam yace in ta zannan zancen ya kare wa yakfi tasrihan wannan ya isa ya bayani a fili bishifufi da ɗaukakan martabati darajarsa ala sa'ir maratibil anbiya akan darajar dukkan sauran annabawa wa fadli sallallahu alaihi wasallam da fifikon shi da fifikon shi alaihim akan su to ina ganin nan ne zamu tashi waye kafi ne zamu tashi alhamdulillah alhamdulillah idan koda bayan ya tafi zan zan abin da